اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والفاتح لما سبق عن سورة الأسرار إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da islamu alaikum wa rahmatullahi barakatun za mu tashi a harful min cikin wannan littafi na muktarul hadis a ma'u zamzam lima shuri bala zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ruwan zamzam wato abin dan na abin da yasa aka sha shi ne ma'ana ko da yake zai bayani ce man sharibahu limarabin shafa'ullah wanda ya sha shi wato saboda rashin lafiya Allah zai ba shi lafiya auli juwa'in ashba'ahullah wanda ya sha shi dan yana jin yunwa Allah zai kosar da shi auli hajatin wanda ya sha shi saboda wata bukata qadaha Allah Allah zai biya wannan bukata ma'u zamzam shifa'un min kulli da'i Allah ce ruwan zamzam waraka ne daga dukkan cuta rahu dole ne dole ne ya roƙa hadisi na gaba ce ma amana bi man ba ta shaba'ana wa jaruhu ja'in ila jambi yace bai yi imani da ni ba wanda ya kwana a ƙoshe maƙocinsa kuma ja'i'un yana cikin yunwa ila jambihi yana gefen sa huwa ya alamu bi kuma ya sani in baka sani ba shi kenan to amma da saninka kwana zai zai kwana gidansa ba ya abinci ba kai kuma ka ci ka ci ka cikin ka subhanallah rawul bazzar an anas yace matta ma qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allah fi man indah ce mutane ba su taru a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah ba suna darasin su tsakaninsu face sai nutsuwa ta sauka a gare su kuma rahamar Allah ta lullube su mala'iku sun kewaye su Allah kuma ya ambace shi ya ambace su wato a cikin waɗanda suke wajensa mala'iku kenan rawa abu dawuda لما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم mutane ba su taru har suka rabu ya zama a wannan zama da aka taru har zuwa lokacin rabuwa an gare zikirin ba a yi zikirin Allah ba wa salatin ala nabi ba a yi salatin manzon Allah ba wannan irin taron 'yan siyasa aiko yawa amma nan ma in suna nema ne suna yin salati in ya tara mutane a stadion zai yana neman siyasa to musamman in ya san irin gombe ko garuruwan musulmai je to ko arne ne zaka ji yayi bismillah din yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dai ja ra'ayin to amma in ya riga ya ci a cikin bila ko house of assembly haka to na kan ba wani ma a ce za a mace Allah kuma to wannan za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci Allah ba ba su ma manzo Allah salati ba illa ka annama tafarraqu an ji ka himari kamar waɗanda suka wato watse ne daga mushen jaki ma'ana kamar wanda suka ci mushen jaki ne suka tashi suka watse وكان ذلك المجلس عليهم حسرة wannan zama sai ya zama daga cikin zamanin da za su yi nadama a kansu a ranar alkiyama sai sun yi dama sanin dama ba su yi wannan zaman ba rawa ahmad an abi hurairah yace maktaba da hubbi bi qalbi abdin illa harrama allah jasadahu ala nar soyayya ta bata cuɗanya da zuciyan wani bawa ba cikin bayin allah face Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ma wannan jikin mutumin ya haramta wa wuta ta ci jikin wannan mutumin rawa abu nu'aymin an ibn umar yace mazdada rajulun min as-sultani qurban illa zdada min Allah bu'da mutum bai ƙara kusa kusa da sarakuna ko sarki ba ko gwamna ko wani babba dai na gwamnati illa zdada min Allah bu'da face sai ya ƙara nisa da Allah tabaraka wa ta'ala gwargwadon yadda kuke ƙara kusantarsa kake yake ƙara zama wato kai cikin kulasirin nashi ne kabinet nashi ne to gwargwadon haka gwargwadon kuma yadda kake ƙara nisa da Allah to aji ba Allah ya jaraba ba ko Allah ya jaraba ba to ka ga don shi shi ne yake ba da Allah shi ne wala kasrat atba'uhu mutane mutum kuma magoya bayansa ba su yi yawa ba illa kasar shayatinu sai shi ɗarin da sun yi yawa an san magoya ba su suke kai mutum su baro shi ba wani malami cikin malaman ƙasar nan ai yana daga abin da suka sa shi ya wahala kuma suke sa shi wahala magoya baya in dai za su dinga zuga ka kana hawa ai za ka ji abin wani sha'iri aka za a gabatar da shi shi shugaba ne haka a nan gombe to barin ga ya irin na bugu wato magoya ba an za a gabatar da shi shi kenan ina jin mai gabatar ba yana cewa za mu gabatar da shugabanmu babanmu sha'iri wanda za mu ce a nan garin bamu da kamansa kai nan ƙasar ta duk afirka ma kaga kaga tsiyar mabiyi ko tun kana musu abu ha abu ya zama ya zo maka jiki ma to mabiyi kenan to sai shi da nuka yasu yawa kaga saboda duk asalin suna kamala abun tun kana jin ba kai waje ka ba ka dinga jin sai ma fa yanzu fa kai fice kuma mabiya kasu dame ka ba wanda ya gaishe dan mabiya a gane yawan za a sa san shi ne ya fi kowa yawan mabiya amma ban da shi ba wanda kishi ɗan yawan mabiya ya ɗan ba saboda haka kar mabiya su dame ka saboda shi ne ya ce wala ka fura maluhu illa da hisabu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ka ce yana da yawan mabiya dukkan annabawa da al'ummatansu manzanni da al'ummatansu gaba ɗaya da manzan da shi manzan Allah da al'ummarsa gaba ɗaya duk mutanen manzan Allah banda wannan a mala'ikun mai duka duka cikin wato atba ne na manzan Allah duk mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine to shi kuma shedan kaga iya shedanun ne yake da sunan mutane da aljini sune nashi to shine yace wala kasura maluhu dukiyar mutum ba ta yi yawa ba a ga yadda muke ta nema dukiyar ta yi yawa Allah ya ce wa hibbun almal hubban jamma ya haka muke son dukiya so irin na mutara to irin wannan wato dukiyar ba ta yi yawa ba illa shi tadda hisabu a ce hisabin mutum kuma ya yi ya tsananta a ga ki ba mu san hisabin ba ko a cikin ka eh rawahu annat عن أبيد بن أمير مرسلا إذا ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة الله بام إذا مؤمني بفائدة da wani abu ba bayan tsoron Allah kamar Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mace ta gari in amara ha a da'atu idan ya umarce ta sai ta biyayya wa inna bara ilaiha sarratu idan ya dube ta sai ta faranta masa rai wa in aka sama alaiha a barratu idan ya rantse a kanta sai ta kubutar da shi ya ce wallahi baraki ta ba wallahi baraki ta ba to baraki ce wallahi na ta ba ya san shi daniya ya ce wallahi baraki ta ba ya ce wallahi na ta ko za ka mafi na ta sai na ga wannan ka babu wani gada shi ɗani ya ke ita wa in gaba an ha nasa hatu fi nafsiya idan kuma ya faku an hawa to baya na to sai ta yi masa nasiya a cikin kanta da dukiyarsa ma'ana ya ta kula da kanta ba za ta fata kanta ga wasu ba sanan da kuma dukiyarsa za ta kula ba ta bari wani ya ɗauka ba to kullum in an ce mace saliha ko kana da ita ka dinga roƙon Allah ya baka ita ka san me zai yi ko bai baka wasu salihan ba to ta gidan sai ta ƙara gyara maka ita tana ta ƙara ma zama saliha da haka ƴaƴan an roƙi ƴaƴa na gari ko da ƴaƴanka duka na gari ne ka dinga cewa amin amin Allah ba da ƴaƴa na gari saboda sai ya ƙara zama da ƴaƴan naka mai gafutu an gane na yace rawahu na mata yace ma ba asa lawo min nabiyyin wala takalafa min kalifatin illa kan lahu bi'anatani wato Allah tabaraka ta'ala bai ta da wani daga annabi ba ko ya halifantar daga halifa ba face wannan halifa din yana da bid'anatani wato abokanan sirri guda biyu bitana shine aboki wanda za ka rike shi na sirrin ka sosai shi sa irin aboki na bid'anan Allah ya hana kar mu riƙi kafirai aboki na bid'ana wato nan baɗan na ciki ne a gane ba ka ji ba wasu yana cewa ciki ba don tuwo kaɗai aka yi ka ba ana so wasu maganganu ya zanto a can can cikin cikin ga daga ringa koyi kan su fito da shi ne saboda haka to irin aboki na sirrin nan sosai can cikin ciki to karka karka ɗauki kafirai ko munafiki shi ne to ba wanda zai zama wato wani annabi ko kuma khalifa daga cikin kalifofi face yana da bid'ana guda biyu abokanan sirri guda biyu bid'atun ta'amuruhu bil ma'rufi akwai abokanan sirrin da suke umartansa da abu mai kyau wa tahuddu alai kuma suna kwadaitar da shi akan wannan wa bid'atun akwai wasu abokanan sirrin da ta'amuruhu bi sharri su kuma suna umartar sa da sharri wata hudu alai kuma suna kwadaitar da shi akai fal ma'sumu ka ga ma'sumi man akan Allah ta'ala shine wanda Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye in ta ba Allah ne kiyaye mutum ba to ba zai kiyaye kiyaye kansa ba Bawul Bukhari ita ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin ɗaki na da mimbari na dausayi ne daga dausayin aljanna wa mimbari ala abdi mimbarin na Allah kuma yana kan tafsira sawul bukhari wa muslim an abi huraira sawul bukhari wa muslim an abi huraira yace ma asarra man istaghfara wa in ada fi yawmi 70 mata bara a kira shi wanda ya doge akan zunubi ba wanda ya istighfari inda zai koma wannan laifi sau saba'in inda ya koma ya ce astaghfirullah ya ƙara koma ya ce astaghfirullah to ba za a kira shi wanda ya doge kan zunubi ba rawu tirmidhi an abi bakr yace ma bayan nafaqataini arba'una thumma yunzilullahu min as-sama'i ma'an fa yanbutuna kama yanbutu baqalu wa laysa min al-insani shay'un illa ya bala wato tsakanin busa akwai busa ta farko akwai busa ta biyu to tsakanin su shekara arba'in ne daga nan Allah zai saukar da wani ruwa malamai suka ce kamar ruwan mani haka wani ruwan daga sama sai mutane su tsoro yadda ka ga wato wato an ce bukul wato irin su rogo da irin su doya irin su dankali abin da yake ƴaƴa a ƙasa sai ganyen su sai ya fito ya zama ne su ne buku makwankwasa ƙasa ake ce musu ajiya makwankwasa ƙasa ake ce musu to yadda ka ga wannan abubuwan suke tsirowa to haka haka Allah zai tada mutane su tashi kowa ita wani sanar insani shi'un illa ya bala babu wani abu a jikin mutum fate sai ya lalace duk abin da kake gani jikin naka nan duk babu zai zama illa azaman wahidan sai kashi guda ɗaya wa huwa ajibu zanabi shine ajibu zanabi wani kashi ne yana bayan nan mutum wa min yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyamah daga shi ne za a hawa hawar da halittar mutum a ran al-qiyamah rawu al-khatib wa muslim an abi hurairah yace ma usiba abdun bada zahabi dinihi bi ashadd min zahabi basari ba a sawa bawa musiba bayan rasa addininsa ba kamar rasa kallonsa rasa idonsa makancewansa an gane kasan babu hasara ba musiba mafi girma kamar rasa addini addini musulunci a ce ka fita ai ko ka samu duniyan nan ba wanda kuka yi asara ba wanda kuka yin asara to banda wannan kuma to ba musiba kamar kan makanta makanta makanta ina da illar illar gaske amma dai kuma a har haka wasu malamai sun tattaunawa akan wai to to shin da ji da gani wani ne babba na ji ji shi ne babba me dalili to to ɗaya ke na me dalili mana don shi ne zama da yana da rayu duk haka ke ba gina musamman da gina kuma yawa masu
na ba mai dalili akan cewa lalle ji wato ya fi gani amfani to malam ji in mutum na ji zai na yi karatu zai yi karatu zai yi karatu amma in mutum zai ci in kuma mutum baya ji ba zai yi ji karatu ba ba zai yi karatu ba in an fara ma baya yi bare ji ba to shi ne kuma
to to to to ganin ba zuwa ne haka ne akwai nan a karatun kakan yi gari kana kan kakan da kyau wallahi ko hausa ko hausa ba ya yi da ta ke kewa ba komai kurma Ba ya. Ni kurma ne amma ko hausa bai iya ba Allah Bai iya ba Allah sannan ni ma ina da aboki na ya yi makarantar kura ne a nasarawa state kai dai muna chatting da shi sosai
kai to dukkan suna da fa'ida kuma duk Allah ya raya mu da su har mu mutu da su to wannan muhawara da na karanta su abin da suka tabbatar shine duk da muhimmanci da ji yake da shi sosai a gani yake da shi sosai suka ce har aiko da Allah da yake wa annabawa da yake aikowa suka ce in babu ji to to zai zama wato duk annabi sai dai ya tafi gama maganganunsa amma ba mai jinsa amma suka ce in dai ido ne babu nawa manya manyan malamai ne wanda ko ba sa sani kaka da su to sai zan to kaga karɓar sako daga Allah sai zama ya gagara saboda rashin kunne kai a gane karɓar sako daga Allah yin ayyukan da zai zama ka tsira to sai zama ya gagara saboda muhimmancin ji to shi ne amma duk suna da muhimmanci shi na ganin da shi muke kallon qur'ani da shi muke kallon abubuwa duka masu daɗi na'am
kamar da hawa da kai yace wa ma da zahaba basar abdin wato kallon bawa bai tafi ba ma'ana bai zama kaho ba fasa bara sai yayi hakuri illa da kal janna sai ya shiga aljanna eh in dai kai hakuri baka dinga cewa a wani ayi makantar da ni su suka mini ba a kar ka ce ka faɗi wannan kuma sannan ka ce kai hakuri a wanda ya hakuri shine wanda ya mika wa Allah ya tabbatar dama farko Allah ne ba shi jikin ko ya gani din kuma yanzu mu Allah ne ya rabe shi ya karbi to wannan shine wanda ya hakuri Rahul Kadim an Brega yace ma a karama shabun shekhan lisinni wato saurayi bai girmama wato wani dattijo saboda shekarunsa ba illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi sai Allah tabaraka ta'ala ya sanya masa shi ma wanda zai girmama shi yayin da ya tsufa ya zama dattijo shi ma rawu tirmidhi an anas yace ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi mutum bai ci abinci a abinci na alkhairi da ɗai ba kamar ya ci daga aikin hannunsa Eh, aikin hannu ba a abinci ne sosai na halal wa inna nabiyallahi dawuda a ga annabin Allah dawud kana ya akulu min amali yadihi ya kasance yana ci daga aikin hannunsa yana ci daga aikin hannunsa aiki yake shi kuma wa alanna laula hadiya ne wato eh wato karfe ne aka mayar masa yadda kasar zaka idan kan fulawa haka karfe ki hannunsa zai iya sarrafa shi da ya gada kaga sai ya kera muku rigan karfe wandon karfe wato abokai na karfe shi kenan in dai karfe ne yadda ka san abu wanda ma dutse ma ya mata bai kada karfe ka in dai karfe ne to shi kenan ya kama shi kenan yadda ka san zaka sarrafa a ga yadda mata suke walakar da fulawa ai su yi shi haka haka su yi shi haka haka duk dai irin su ya suke yin sa to haka yake da karfe Shi ne wanda asalin karfe ruwa ke nan.
ya ne ruwa haka ne haka ne to haka yake na na mutum
Na'am. Na'am. Bukari.
na rawar bukari al-miqdam yace mal tafata abdun qattun fi salatihi illa qala lahu rabbu to la ilaha illallah bawa bai juya ba da dai a cikin sallarsa illa qala lahu rabbu sai ubangijinsa ya ce masa ayin taltafitu ya ibn adam ina kake juyawa ne ya kai dan adam ana khairun mimman taltafitu ilayhi ni dinnan da kake gani na fi alkhairi ga wanda duk kake juyawa ka kalle shi duk wanda kake juya ka kalle shi nan ka juya gare shi nan na fi shi alkhairi to kun san wannan abun tsoro a wannan hadisi Allah ya sa juyawan kai ne ba juyawan zuciya ba kai in juyawan zuciya ne ga amana mutum zai zai a hankali Kawai. saboda ai kallama zuciyar ba ta juya ba ba zai ma yi ba mu kan ma mu yanzu kan ma ba zai ma yi ba to to amma in zuciyar juya an kayi ne to wannan kai mutum ya dage sai ga wasan lan abe juya ba Ina mu- a ka dage wannan ma rawar baya ji annabi ya yi ijman amal kuma ka san zai wuya zama jiya an kayi ne kadai ba ta alal ba ta zuciya yake duba eh
ki sai su shek sai ya fi so ji ah ita ka dama ta jiya a ita ka dama sai a hankali dama to Allah zai sa ya shi kayi ne to amma ba kayi ba ne dama iya zuciya ka sai a hankali rawar bai haƙi ana bi horera ijman amallahu ta'ala ala abdin ni'matan fa qala alhamdulillah illa adda shukura alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wato Allah bai yi ni'ima a bisa bawa ba wato ni'ima sai bawan ya ce alhamdulillah fate ya ba wato fate ya ba da godi- wato godiyan wannan abin da aka bashi eh wannan alhamdulillah da kace to ka ba da haƙƙin wannan ni'ima da aka maka fa in ƙara hasa niyatan in ya ƙara faɗa karo na biyu jaddadallahu sawaba Allah sai ya ƙara sabunta masa ladan wannan ni'ima din ladan wannan la- alhamdulillah din yace fa in qala salisata in ya faɗa so uku gafara Allah lahu dhunuba sai a gafarta masa dhunuban ga ni'ima ga lada ga gafarta dhunubai gaba daya rawal bai haƙi an jabi ma an faƙar rajulu min baiti wa ahli wa waladihi fa kadami fa huwa lahu sadaqatun duk abin da mutum ya ciyar a gidansa da iyalansa da ƴaƴansa da hadimansa to wannan ladan sadaka za a bashi rawu tabarani an abi umama yace ma ahadal mar'ul muslimu li akhihi hadiyatin afdalu min kalimati hikmatin yaziduhu Allah biha hudan aw yardu an rada yace mutum musulmi bai yi hadiyya ga ɗan uwansa ba hadiyya mafificiya kamar kalma ta hikima wacce Allah tabaraka ta'ala zai ƙara masa sanadiyyar wannan kalma shiriya gaya mutum magana da sanadiyyar ta Allah zai ƙara masa shiriya ya ƙara kusa da Allah kusa da manzan Allah kusa da Qur'ani aw yarduhu an arrada ko kuma wannan kalma ta juyar da shi daga halakar da ya dosa rawal bayhaqi an ibn umar yace ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hamlin wala hazanin wala adha wala gamin hatta shawkatu kuwa illa kaffara Allah biya min kada yahu wato ba abin da zai samu musulmi ba abin da zai samu musulmi min nasabin na wato wahala wala wasabin ko kuma wato a kunci wala hammin ko ɓacin rai wala hazari ko baƙin ciki wala aza ko cutarwa wala gamin ko damuwa hatta shaukatu har kaya isha kuwa da zai yi wato takata illa ka fara lawiya min kaɗa yau fati sai Allah kan kare mara daga zunubansa duk wannan duk wanda ya same ka har gidanka in an yi ma ba a ci ba duk za a rubuta muku lada a kan kare zunubi ko shi ne amma Allah ya mu shi sai kan kare mu zunuban mu kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka yi قال البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره yace ma tahabbatna ni billahi ta'ala illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban sahibi mutane guda biyu ba so juna ba cikin Allah ta'ala face mafificin su shine wanda ya fi tsananta soyayya ga dan uwansa saboda Allah eh in ka fi son dan uwanka a cikin Allah dan Allah to kai ne babba rawar turmizi an usama rawar bukari an anas yace ma taraktu ba'di fi nasu fitnatan adara ala rijali min an-nisa'i yace ban bari ba a bayana wato cikin mutane fitina mafi cutarwa ga maza kamar mata kamar mata ko wata bayar Allah sai ta samu mijinta ta ce masa yanzu dama ya yi ado ya zauna ne ita ce masa yanzu yadda ka yi kwalliyar mu sai kaddara kana tafiya da kafa ne to sai ga wata budurwa haka da mota za ta wuce sai ta ce bayan Allah tafiya ne rage maka hanya mana ta ce na Allah tambayan ka nake za ka hau wannan mota ta rage maka hanya shi ke sai shi dala bai kawo wannan tambaya sai ta ce wallahi kawai na tambaye ka ne sai shi to in na santa ka cire min maganan ka santa ko baka santa ba kawai za ka hau motan ko ba za ka hau ba yace yace to tunda taimako ne kuma da kafa nake taka wata kila kuma inda zan je nesa ne to ina ga zan hau zan hau kace to shikenan na jalin ka dama hawa kake ko wato ni ka ban na gida mata sai suna abu na kana hawa man motar su ko Ije da kuma za ka fada fada fada to daga tambaya malama abu ya daga shi kuma mata bayan Allah kawo tirmizi an asam sun mutu ba ta ce mata haɓa rajulani fillahi ta'ala illa wa da Allahu da huma kursiyan fa uje sa alaihi hatta ya farga Allah min hisabi wato mutane guda biyu ba su yi soyayya cikin Allah ba face sai Allah ya ajiye musu kujera a zaunar da su akan wannan kujera har a ga mai sabi su ga kama ne aka yi a filin sabi ba saboda sun yi soyayya dan Allah rahu tabarani al mu'az yace ma ja'ani jibril illa amarani bi hatayn da'awatin wato malaika jibril bai zo ba face ma'ana duk lokacin da ya zo sai ya umarce ni da wayannan addu'o'i guda biyu Allahumma arzuqni tayyiban wasta'minni salihan Allah ka azarta ni arziki na halal sannan kuma ka aikata alkhairi da ni ma'ana ka sa ni aiki na gari san sun ce matukar mutum ya ci haramu duk kokarin shi ne aiki na gari ba zai iya ba eh in dai mutum ya zama ya abu nan sannan kuma wato idan kana so ka gane me yake zuciyar mutum to ka lura da abin da yake fitowa a bakinsa kaga harshen nan guga ne kaga zuciyar nan rijiya ne shin zai yi guga ya ebo abin da ba a cikin rijiya yake ba to in dai ka ga abin da mutum ya fiye furtawa to can rijiyar shi ne abin da yake yi ciki in alkhairi ne to alkhairi ne dama a zuciya in kuma sharri ne kadi mutum yana furta ko abin duniya ne ko to shi ne dai a can cikin rijiyar rijiyar dama ka take an gane sannan ko ba zai yiwu mutum ya zanto ya ci haramu ya ce kuma sai ya aiki mai kyau kuma sai ya aiki mai kyau ba zai ba zai yi ba wannan shi ne na'am shawarwar shawar hakim an hanzalata ita ma da lasa ƙaunin yarkunan Allah ta'ala illa na dahun munadin min sama'i umu magafuran lakum wato mutane ba su zauna ba suna ambatan Allah tabaraka ta'ala a ce ne kira daga sama ya kira su ce ku ku tashi duk an gafarta muku ma'ana ku gamawan ku tashi ku duk za ku tashi a matsayin wanda duk an gafarta muku zunuban ku rawahu diya'i an anas yace ma jami'a shay'un ila shay'in afdala min ilmin ila hilmin ko kaman alamin misali hilmin amin alamin misali alamin ila hilmin ilmin misali yace ba a hada wani abu zuwa wani abu ba mafi alkhairi kamar ilimi zuwa ga haƙuri ga ilimi ga juriya da haƙuri yana da haƙuri sosai ma ba cika haɗa su ba rubba ka ga malami za ka sami da zuciya kuma malami ba ka dinga jarawa malamai ka gani ta ga mafi yawan suna da zuciya ta an taɓa shi in ya fara wuta sahu tabarani yace ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusafihi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu maktubatun inda amma malamai suna da hakuri ba Eh, saboda ya suna da zuciya ai shi zuciya daban fushi kuma daban saboda kuma ba a son mutum mara zuciya yace a sallallahu alaihi wasallam yace ma haƙƙun imri'in musulmi lahu shay'un yusafi wato bai kamata ga mutum musulmi wanda yake da wani abin da zai yi wasiki a cikin sa ba kana so ka ci karin su a ba- a bani mota biyu a kai kamfanin ka hannun jari na miliyan kaza ya zama nawa ne kai kokari ka faɗa ko ka faɗa kun ji wuta sai ku ajiye a wajen filin ku to kaga in aka ce mutum ya rasu za a ɗauko a ji a ce ga abin da aka bada wato wannan in dai mutum yana da wannan wasiyar ya yi ƙoƙari ne an gane saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi wasiki a cikin dukiyoyinku kar ku bari dukiyoyinku su zama kawai magada za su gada ba ku da lada kan dukiyoyinku bayan kun rasu. na'am yace yabitu lailatayn illa wasiyatu maktubatin indahu eh bai kamata ba ya kwana ko da dare biyu ya zama wasiyarsa ba ta rubuce a wajensa bai kamata ba saboda wato mutuwa za ta iya zuwa mutum anyhow ko yaushe kawai rawal bukari wa muslim an abdullahi bin umar yace ma kaba man istakhara wa la nadima man istashara yace wannan istikara ba zai nadama ba to ba zai taɓe ba kuma wanda ya shawara ba zai nadama ba wala alama niktasada wanda kuma ya tattali ba zai talauci ba Ya, amma komai aka baka zaka watsar zaka lalatar to shi kenan sai ka nemi kuma komai ka rasa babu tsabarani a anas yace ma kharaja rajulun min baiti yatlubu ilma illa sahhala Allahu lahu tariqan ila janna mutum bai fita daga gidansa yana neman ilimi ba ba ce sai Allah ya yassare masa ya hore masa hanya zuwa aljanna eh wannan fitowar naku nan zuwa neman ilimi ba karamin alkhairi ba da a ce a taho wannan kan nan zaka rasu ko aljanna za ka rasa da kai eh dan kana kan hanyar aljanna ne saboda haka mu roki Allah Allah ya sa mu mutu kan hanyar zuwa makaranta a ba karamin alkhairi ba ka kama hanya zuwa makaranta karatu akan hanya to ai ba karamin alkhairi ba saboda haka Allah ba mu wato mutuwar shahada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sirawu Tabrani an Sirawu Tabrani an sayyidatna Aisha yace ma kaffafta an khadamika min amalihi fa huwa ajrun laka min mawazinika yawm al-qiyamah abin da ka sauƙaƙa daga hadiminka na aikinsa aikinsa ne sai ka sauƙaƙa masa kashe to kai wannan ne kuma zan yi wannan ba a libda a libda wa yaron gida wanki da guga ya zama na gidan mai gidan shi zai na yaran gidan shi zai na matan gidan shi zai kawai don za a ba shi lemon tuwo ba na akwai rashin imani a ciki akwai rashin tausayi a ciki kamata ya zanto a rage masa wasu ayyuka din kuma ya zanto ba a rage masa komai kuma cikin salarinsa ba in kuma aikin shi kaɗai zai yi shi a nemo su zama su mun ko su uku su zanto yadda aikin zai zama masa da sauki to idan ka sauwaƙe masan to ladan naka ne za a sanya maka shi a mizanin a ranar alkiyama rahul bayaki sai ma kalakallah fil ardi shay'an aqalla min al-aqli Allah bai halicci wani abu a ban ƙasa mafi karanta kamar hankali shi za da'iman za ga mutane ba su da hankali aka ji to kaza ba su da hankali za a ga maza ai ba su da hankali za a ci ai mata ba su da hankali za a ci ai shugaban nan ba su da hankali za a ci ai talakawa nan ba su da hankali ai sarakunan nan ba su da hankali ai ga hankali ne yake babu ku babu ku an kokore shi saboda da zarar mutum ya yi wani hankali aikin da ya dan saba hankali ya ci bai da hankali. Eh to hankali shi ɗan kaɗan aka hajji shi da. Eh na. Ya ce wa innal aqala fil ardi aqalla min kibritil ahmar. Wato hankali a ban ƙasa shine mafi karanci daga jazzuba. Ba a taɓa ganin jazzuba a cikin kasa. Babu ruwan baga jama. kawane ta gani Kiban kogin na wani wani.
ruwan bagaja
Yawan kiban kogin na wani wani. Kogin na wani.
ka da wani mawar hari a da ƙarshe amma da me za ka yi da duniya wallahi ka mutu yayi maka rufin asiri ai mutuwa rufin asiri ne ai wallahi rufin asiri ne ai kuma da ƙarya ne Mm, za ka ji za ka ji abin da wani abubuwa ne wanda kusan in ma ba- in ma akwai su dai Allah ta'ala alam da inda suke to kawai ana faɗin su ne cewa gashi na amma kamar yadda wannan ya faɗa a wajen inda fara za ta suna cewa jazziba rawu ne a sake al-mu'as eh a sun ce wai ana yin kuɗi da shi a gani wato wani abu ne mai wuyan samun matuƙa wanda zai wuya ka ji an ce wani na da shi to shi ne shi ne jazziba shi ne kuma kibritul ahmar yanzu kana ji a shanan a yi su a shanan ne a tuna a gidan ku yana ce wani jin a shanan ne ku kalle ba shi wani ma za ni lawa abdan bibiyan ta abdala min za a harfin cikin Allah bai kawata bawa da wani kawa da ya fi gudun duniya ba Eh. wa a fati batsanayi wa farji da kuma mutum kaga ya kame cikinsa bai cin haramun wa farji ya kama farjinsa bai zina kai kai kai, Allah ya kawata wannan bawa to Allah mun gode maka Allah ya ƙara kawata mu rawa abu ainihin annabi da umar yace ma zala jibril yusini bijari jibril bai gushe ba yana min wasiki da makoci hatta zanantu annahu sayyidu sai da na guci cewa zai garar da shi zai gazu da shi zai ba shi zai ce yana da zai ce makwabci in ya mutu makwabci zai gaje shi saboda yadda yake gaya makwabci makwabci ta wuce kani an sai da aisha sai sai ma shabbatun kurujar mumini na duniya kai wannan hadisi akwai daɗi illa misal kurujar sabi min ummi min zalika alfammi wa zulmati ila ruhi duniya yace ban kamanta fitan mumini daga wannan duniya ba sai kamar misalin fitar yaro daga cikin mahaifiyarsa ta wannan baki daga duhu zuwa wato haɗin wannan duniya ta ku yaron da yake cikin ciki duk da ma an ce shi yana ganin abun da faɗi sosai amma ku in ya fito wannan duniya ai nan ya ga faɗi kan to shi ne ko iya ɗakin mahaifiyarsa ne duniya ai tana da faɗi akan ciki kan ballan sana kuma ka dubi duniyar nan ma ka tafi da jirgin sama ma ba za a iya bude ta ballan sana a taka da kafanka to wannan shi ne nan na karanta ko gaban Hmm?
Sauran hadisi.
yace ma darra ahadukum law kana fi baiti muhammadu wa muhammadani wa salatatu yace ɗayan ku bai cutu ba ma'ana ba laifi ɗayan ku in ya kasance a gidansa akwai muhammadu ɗaya ko muhammadani guda biyu wa salatatu ko muhammadu guda uku shi za shi ibrahim duk yanka muhammadu ne jalla ta duk ƴaƴan ga Muhammadu Muhammadu Muhammadu Muhammadu kuma a wajen da aka samu wani wayewa ka san wayewa za ka iya sa ɗanka Muhammad Abdullahi Muhammad Abdul Ahad Muhammad Abdul Rahim Muhammad Abdul Latif duk Abdu Abdul nan gaba ɗaya ma Muhammadu ne gaba ɗaya Allah ne Muhammad Abdul Wahid Muhammad Al Wahid shi ne za ka sa Muhammad Al Muhtar Muhammad wa Muhammad Abdul Rahman shi ke rabu da ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi to ya ci fuka waye ne hakika na Abdullahi waye ne an za Allah waye ne Abdurrahim an za Allah sallallahu alaihi wanda ka ga duk suna da ka sa masa Abdu kuma suna nufin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ke nan yayi sallallahu alaihi wasallam la kara man san manzon Allah sura nawa
Sauran hadisi.
yace ma azumat ni'matullahi ala abdi illa stadda alayhi ma'ulatun nas wato ni'imar Allah bata girmama a bisa bawa ba sai bukatuwan mutane gare shi ya tsananta wannan ya zo ci alaji dala taimaka min dala alaji dala a taimaka min wallahi gida da an yi aihu a ba a ci ba a a kaza a a kaza wannan an dinga takurawa kenan famallan ya tabil tilkal mauna duk wanda ce kai ni ba zan yi ba ku tafi ku bani waje ina wahala na sha na samu dukiya sai ku takura mutum to faqad arrad tilka ni'ma lil zamani in dai ya aikata haka abin da na faɗa din nan to ya bijirar da wannan ni'ima gushewa kamar ya ce ta gushe ne shi ma ya dawo talaka yana neman taimako akwai wani daga cikin wato wani gwamna cikin gwamnoni wani yana ba mu labari yace da zai sauka dukkaninsa da yanyinsa mazansu da matansu kai har da wasu ƴaƴan bafanunsa sai da ya kira su gwamna ba ya kira su suka zo su ya ce abin da zan gaya muku kun ga nan kuke za kuke karɓan komai da komai saboda ɗan uwanku gwamna ne yace amma yanzu mulki ne kuma ya ƙare na sauka ne na ga kyauta ta ƙarshe wanda zan iya muku kan na sake ganin kowa ya ɗauki miliyan saba'in saba'in ya ba su miliyan ba ma da saba'in saba'in ya ce musu gashi kowa ya bashi ya ce musu gari Allah malam har da haka yanzu alaikum assalam cikin kannan da aka bashi aka ba su wannan kuɗin wasu a yanzu haya suke gidan haya ba saboda saboda duk yadda kai inda Allah bai nufin mutum da arziki ba to a talaucin haka zai rayu a jinsu wannan wallahi wasu ne ƙarin su zama lata rayuwa sai a hankali duniya ba tabbas Turahu ibn Abi Dunya an sai da Aisha yace ma alima Allah min abdin nadamatan ala dhanbi illa ghafar lahu qabla an yastaghfira Allah matukar wato ya fahimci ya san wato nadama daga babansa a bisa wani zunubi da ya aikata Allah ka ya san komai ko to in dai Allah ya fahimci ya gane ya san cewa kai nadama akan zunubin nan da kai to sai ya gafarta maka ma tun kafin ka yi istighfari kaga me ake me hadisi ne yake koyarwa da ku mutum din zai yi zunubi sai ke yin nadama to ko da ya tuban ba lallai bane a gafarta masa a gane to amma nadama shi sa dama nadama yana daga cikin sharuɗan tuba amma dai alama fata yace ma karita an an yarahu nasu minka fala taf'alu bi nafsika idza kalauta yace abin da kake ki mutane su gani tattare da kai to kar ka aikata shi wa kanka idan ka wofanta ka zama kai kaɗai sigari ne ba ka so kowa ya gane kana shan sigari to in ka ɓuyan ma karka shi tunda kana ɓoye mutane to in ka ɓuyan ma ga Allah yana kallon ga mala'iku a ganin ma ya karka abu yace mali wa duniya ma ana fi duniya illa karakin istadalla ta ga shijaratin sun mara hawa taraka yace misali na da wannan duniya wato kamar mahayi ne da ya sauka ƙarƙashin bishiya ya huta sannan ya tashi ya tafi ya bar wannan bishiya ma'ana zaman duniya na kamar ka ɗan zauna ne ƙarƙashin bishiya kana tafiya kana tafiya ka zo ka ɗan huta ƙarƙashin bishiya ka tashi kai tafi wanka to wannan shi ne rawu turmi alimi mas'uli kimanin ahadin ya da ubi du'a'i illa atahu Allah ma sa'ala ba wani daga cikin bayi da zai yi addu'a da wata addu'a ba shi sai Allah ya bashi abin da ya roƙa na au kaffa anhu min su min su'i ko kuma Allah ya kame masa ya kame gabarinsa wani abu muna da zai same shi mislahu wato wani mummunan abu da zai faru da kai shi kenan sai Allah sai ya janye wannan abu musifa ce ya janye ta ka gaba ba komai ba ka san kuma an maka wani aiki ba malam ya da bi ismin aukar ya sarwa matakar mutum ba ya yi addu'a da zunubi ba ma'ana ba wani abin zunubi ya roƙa ba a kuma yanke zumunci ya aura ya roƙa ba sawa ahmad ahmad ne ya zo timamin adin yi umaru ko yi amaru ne an yi ko? alhamdulillah alhamdulillah sallallahu ala sayyidina muhammad al-fatih lima wali qala qatib sabaqana sallaki bilaki wala hadi ila
على آلية قدري سلام على المرسلين الحمد لله